hijira na ba alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sha sha nawa ajin sha takwas ko za mu tashi darasi na sha tara haka ne darasi na arba'in da na arba'in da takwas muka da za mu tashi darasi na arba'in da tara a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam idan ba manta ba mun cike da salatul khusufi za mu tashi babu salatul istisqa babin da yake magana akan sallar shayarwa neman a saukar da ruwa wanda mun faɗa cewa al-istisqa shine talabu suqya li nafsika aw li ghayrik ko talabuwa a shari'a kuma istilahi shine talabuwa min Allah an yanzila al-madara inda husulil jadbi wal qahdi wa afsil madari to hadisin mu na farko shine ana Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Mazini an karbo daga Abdullahi dan Zaid dan Asim al-Mazini radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yake kharajan nabi sallallahu alaihi wa sallam yastaqi wata rana annabi ya fita neman a shayar da ruwa wata wajaha ila alqiblati annabi ya fuskanta alqibla ya da'u yana ta addu'a wa hawwala rida'ahu to da annabi alaihi salatu wassalam ya gama sai ya juya mayafinsa shine hawwala rida'ahu wajen juya mayafi suna magana biyu wasu suka ce wato shi mayafin ya juya sai ya mai da shi bai bai wasu kuma suka ce a bangaren dama ne aka ɗauka aka mai da shi hagu hagu ya koma dama to daidai yadda aka yayi shi ne tahawil din to sai ya ce sun masallara ka a kai sai annabi ya sallara ka a biyu jahara fihi ma bil qira'a annabi ya bayyana karatu a ciki ba abu ya kai ba wa fi lamzin a wani lafazin atal musalla annabi ya tafi babban fili ne musalla inda ake sallar idi anan yayi sallar to za mu koyi abubuwa kamar haka a cikin hadisin abu na farko shine mashru'iyatu salati bil-istisqa bi du'a'in wa tadawwur cewa an shar'anta yin sallar neman shayarwa idan ruwa ya dauke aka ga cewa ko an fara ya tsaya ko kuma lokaci ya kure har yanzu turaren an fara ruwa amma nan bangaren ba fara ba to ya halatta abu ta fili amma a yi ta'addu'o'i wata ban ruwan da kuma kankan da kai kankan da kai wato cikin nuna wa mutane cikin nuna wa Allah madaukakin sarki cewa ba ita ba na biyu masru'iyyatul khuruj ila ila musalla an shar'anta cewa za a fita dan yin sallar zuwa ga babban fili bi annahu ablagu bil iftikari wa tawadu domin shi ya nuna wato bukatuwa zuwa ga Allah da kankan da kai domin ka ga a masallaci ne zai iya yiwa masallaci ne ga fanka ga AC ga amtai ga kafet amma a fili kowa sai dai je da dubarsa saboda haka wannan daɗin da za a ji a cikin masallaci ba za a ji a fili fetal ba to kuma to ake ka nuna wa Allah cewa baka isa ba sannan abu na uku istiqbalul qiblati inda du'a an so yayin da za a yi addu'a neman shayarwa a fuskanci alqibla li'anna halatu du'a'i wa tadarru bi talabi suqya domin hali ne kamar yadda dama mai shari'in imamul kahadani Aliyu Kadani yake faɗa cewa yana ɗaya daga cikin halayen da ake so mutum ladabin addu'a idan mutum zai roƙi Allah ya zauna ya fuskanci alƙibla an so haka to hali ne da yake nuna wato hali ne na addu'a da kankan da kai da kuma neman a shayar da ku na hudu mashru'iyyatu tahwil rida an shar'anta cewa abiya abiya mayafi in baka je da shi ba kamar wanda ya je da babbar riga sai ya cire sai ya juya sai ta koma bai bai ko gaba ya koma baya amma riga ɗaya ce a jikin gaba wanda yake ka tuɗe shi mayafin da yake jikinka ake so ka yi amfani da shi ko rigar da take kai wannan ake bukata saboda wa huwa min babin tafa'ul malai yana daga wato babin wato kyakkyawan fata kyakkyawan fata wan kilabil hali min shiddati ila shi'a cewa yadda ka juya wannan bayafin ya Allah idan na juya bayafin nan Allah ka juya tsananin da muke cike koma sauki abin da kake nufi kenan sannan na biyar salatu listisar da adani bi ijma'in musbitina laha sallar shayarwa raka'a biyu game da masu tabbatarwa malamai suka tabbatar da cewa raka'a biyu ake na shida mashru'iyyatul jari bil qira'ati fihi ba an shar'anta cewa an zo karatu ayi a bayyane ko da da ranan ne za a yi wanda dama yawanci da ranan ake yi to wannan shine abin da zamu koya karkashin hadisin hadisi na biyu ana na bin malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'a wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a mabniyun lil majhul sai dai kun ga inda isnadi ne muke haddathana Ali bin al-Qahab haddathana al-Uba haddathana rajulun yayi hadisin illa inda isnadi ne amma wajen sahabi mubaharu sahabi la taduru dan ba san sahabi ba baya cutar da hadisi in ya inganta kawai ya inganta cewa wani mutum ya shigo wajen ko wani mutum ya faɗa ya ce annabi ya ce kai tsaye in dai sahabi ne baya cutarwa amma in ba sahabi bane to sai hadisi ya zama bai inganta ba saboda ba a san waye ba ta aje ko wato annabin bai faɗa ba sai a hakura to shine kaga can gurin da ka biya wa mubahamun ma fi rawin lam yusam baya ya shafi isnadi ya shafi isnadi to nan anna rajulan lalle wani mutum li anna sahabata kulluhum adul sahabbai gaba ɗayan su adalai ne dukan su to saboda haka baya cutarwa ba ma asumai ba adalai saboda haka adali kuma wato alkhairansa sukan sukan su dama abin da ake nufi su ake dan adam zan to kawai alkhairansa sun fi yawa ba wanda idan ya zanto duk ba ma laifi kowa so kake ce mara laifi to sai da turo annabawa hata wa'azi ko shi malami da yake karatu yana da nasa kurakura sai dai zo ake alkhairan su fi yawa shine abin da ake faɗa to wannan rajulan da kana masjida yawmal juma'a wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a min babin ta wata koba kana nahwa daril qada wanda take kusa da kofar da ake kiranta darul qada wato gidan biyan bai abin da yasa aka kira wannan da wannan sunan sai na Umar ne ya zo rasuwa sai kira dan sa Abdullahi yace ana ji na bakin kaza idan na rasu wannan gidan ka tele a biya wannan bai kuma Allah ya ce ba di wasiyatin yusiriya au dai ne saboda haka abin da ake fara duba a dukiya in mutum ya mutu shine ana bin sa baki kafin a zo komai ko wasiya ba za a kalla ba yayi wasiya cewa ta kai wani ubatini ko bata kai ba ka'ida shine sai an fara duba baki a ji a duba diyari din sa idan yana aji wato rubutu in baya ajewa ita tambaya yan uwansa mutane abokansa da yake mu'amala hudda da su ta kasuwanci a tambaye su ba abun sa ba shi ba abun sa to shikenan domin farkon musulunci annabi alaihi salatu wasalam in ana bin ka baki baya ma sallah sai ce sallu ala sahibikum wanda mun kusa zuwa daga babun gaban kitabul janaiz zamu shiga zamu ga zai kawo hadisi da suke da wato alaka da mutuwar gaba daya to wannan shine to wannan gidan sai na Umar yace wa ɗansa ku duba fa shugaban kasa misali ya ba ku shugaban kasa shugaban duk duniya amma yana faɗan cewa in ya mutu a biya bashin da da yake da ake bin sa amma yanzu ko ciyaman mutum ne in ya mutu ba abin sa bai eh amma ciyaman mun nake karin baya banda ne yanzu tunda ba lalita ba ta zuwa hannun wanda aka yi dai daga 99 zuwa 2015 duk wannan ba wani ciyaman da ya zuwa ke ba ana bin sa bai saboda kuɗi da suke samu kansiloli ma haka a wannan shekarun har kansila to amma ka ga shugaban duniya na wannan lokacin wanda a zamanin sai na Umar ba sai da aka yi matakin da matan Annabi alaihi salatu wasallam duk sai da ya sa musu al ba shi ba duk wani ma'aikaci shine muka faɗa duk wani ma'aikaci idan kai ritaya to kiri bulin albashin kai ba banjo za a baka ba domin yana ganin cewa su suka zuke ma shirika na yanayi ɗinka to bai kamata a wulaƙantar da kai ba sai na umar ya fito da wannan policy in ana za ka dubu goma to yanzu murna ma ake kawai kai kai kai ritaya murna kake yi domin kai ritaya ka daina fita ka tsufa wata rana ya ga wani datti da ya fito yace ina za ka je yace zai ne waje neman abin da yake haba farkon abin kenan yace mu karar da kurutiyar ka kuma mulakan da tsuban ka yake goma gida shi ne da aka yi duk wayannan da tijan aka yi musu gota duk wanda yanzu ya manyanta karfin sa ya kare to kudin sa ya fi na mai karfi muna tattauna da wata ɗaliban mu tana Dr. Nabila tana kuwe tana aure a kan muna tattauna irin wannan matsala tace to wallahi ko akwai har yanzu malam tace wait wannan formula ta sai na Umar ce ita ce amfani tace duk uban ka kana da albashi ne kyau mun tattauna abubuwa da yawa kaga dai karamar kasa ce amma kuma Allah ya yi musu wato tausayi suna tausayi wato na kasar bayan ai abin da yasa Allah ya sa albarka a arziki kenan shine kake ga mun tace ga kamar yanzu littafin na makaranta idan gwamnati tana so a buga za a raba yara yake kawai a iska za a saka cewa daga littafi ana so wa zai kwangila ba wai hanya ba kawai sai kana kwanta a gida za ka rinna cewa kana so za ka yi kawai sai a yi ƙuri'a in ta bana san ka za a ce zo ka yi guda ka za a biya ka ba sanayya babu sanayya ɗaukar sai ɗan jam'iyya yawa to saboda haka wannan shi ne to sai na umar ya sa a biya da wannan gidan nasa ya sa a biya da wannan gidan nasa kuma abin da abdullahi dan umar ya yi kenan bayan ya mutu ya sai da wannan gidan har sai da yake masa idan ma ya gajiya idan kudin bai kai da yake ka dai dangi na banu aliyu ka gaya musu cewa a cika kudin don a biya min kudin da ake bi na baki aila abdullahi dan umar bayan ya mutu ku yi cika wannan wato wasiyar tasa ya je yawa sai na muawiya talla tunda shi ne kuɗi ne muawiya bin abi sufyan ne fiya aka ce a lokacin wato dirhami dubu ashirin da hudu to shine ake aka sawa gurin suna daru kaza kaga daru kaza idan ne umar ne amma kawai sai aka shafe ta aka iktisadi sai ake darul qada har yanzu idan mutum ya dai masu muna da masu yawan zuwa umara da aikin haji irin wayannan guraren in mutum ya je rikewa za kai kawai kai tambaya wayannan akwai ɗaliban ilimi sosai a a waje ka tattauna da su akwai masu jin turanci ma amma baka jin larabci ku tattauna da su ina ne darul har gurin za su kai ka da wa ko wanda Allah ya hore mu za ga wani sauri ya je a shekara wani uku to irin wayannan gurare ya kamata ka gan su ka gan su mun ce sai na Usman yana da yana da wakafin ta har yanzu yana nan hawa hawa sai aga tun da ransa yayi wakafi har yanzu ana mura abin da suka yi sai aka bar gurin ya rika samar da kuɗi sai kawai a tsara fada da gurin haka suka rike hawa hawa ne yanzu har yanzu wakafin sai na Usman ne kuma wannan gurin tanadin da aka yi ban Allah ya da har kiyama ta kai to irin wannan guraren ka yi sai ka tambaya za a nuna ma za ka gani to wannan shi ne to sai ake kiransa darul qaza daga baya sai na muawiya ya bar wa ɗansa marwan wanda ya yi gwamna marwan ibn hasan to shi ne yake cewa min babin kana na wa darul qaza wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtub annabi yana sai yana huduba wannan bawo Allah ya shigo fatakbala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qa'iman ya fuskanci annabi kira da amin da Allah ya tabbata a gare shi yana sai tun magana yake ya rasulullah annabi yana sai yana huduba ya fuskanci annabi shi ma ya tsaya ba wai zama yayi ba da ya je tsaya annabi alaihi salatu wasallam na kan minbari yana hango shi sai yake da shi alakatil amwalu dukiyoyi sun sun halaka dukiyoyi sun lalace wanka da ake subul sannan hanyoyi sun yanke fadi Allah ta'ala yudisna ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ya bamu ruwa domin mafi yawanci mafi yawanci alqur'ani algai ma'anar ruwan sama da algai take zuwa ta zo da da almadarsan amma gurare ne kaɗan mafi yawanci inda ta zo shine da algai cewa ruwan sama wa yunzilul gaisa ويعلم ما في الارحام algai shine ruwan sama amma mafi yawancin kaga almadar a qur'ani to azaba yake ne ruwan azaba wa amtir alaihim madara saboda haka wannan madaran din ba na ruwan sama bane ruwan azaba ne to mafi yawanci ya fi zuwa da wannan to sai yace um kale yace baraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi nan da annabi ya daga hannayensa sama ثم قال سميت اللهم اجتنا اللهم اجتنا اللهم اجتنا يا ubangiji ka bamu ruwa ya ubangiji ka bamu ruwa ya ubangiji ka bamu ruwa قال انس sahabun hadisin Anas dan Malik yace fala wallahi da ka taka dinaran sai da Allah ma na rafi sama'i min sahabi lokacin da annabi yake wannan addu'ar yake a sama na rantse muku da Allah babu wani girgije ko daya wala qaza'atin ko gutsirarrin girgije shine kaza ba wanda hadisin na Abdullahi da Umar da ku tuna shi na Bukhari annabi alaihi salatu wasallam yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil qaza'i wa huwa halqu ba'd ar-ra'si duna ba'd wana akin da ake toko toko akina abartan shine alqaza to ai saboda ana yin da gunto gunto a cikin abartan shine alqaza yace ba kaza a tantan shine ma'anarsa shine girgidan da zai fito ka ganshi can turi daban can ma daban inda muna ga duk ana ganin wannan kaga ya fara wani bangaren ga girgije can a dunkule wani gurin to shine kaza sahab kuma shine wanda ya zo gaba daya bai gutsutsire ba to shine yake babu wannan gutsutsirarin ba kuma wanda yake a hade bai fadi sai yake wa ma bainana wa bainas sal'i min baitin yace kuma tsakaninmu da dutsen sala'u wanda dutsen sala'u yana nan kabe da suke faɗa wato a yamma da madina a can tsohuwar kasuwa wanda da gaba ɗaya unguwar abin da ya sa dutsen da yake da nisa a gurinsu ai da madinan ba irin ce yanzu ba ce da madina da kake gani gaba ɗaya wannan masallacin annabi alaihi salatu wasalam unguwar madina ba ta fi girman masallacin a yanzu ba a da gaba ɗaya madinan ba tafi masallacin a yanzu ba da gaba ne aka yi ta ciyewa kunna fitilan nan ba ku ta ba jirin ba ko yi ba yi masa caji ya gaskiya amma da kun sa ya mutu liwa a rasa an tabiya saboda haka wannan wato unguwar Madina kamar da ake faɗa girman ta bai kuma masallacin Annabi a yanzu ba gaba daya bai kuma to lokacin dutsen yana nesa amma yanzu ya hudo kusa shi ma mutum ya je tambaya za a nuna mara har yanzu yana nan shine wannan sallahu din to shine yake wa ma bainana wa baina sar'in min baitin wala dari babu wani gida ko daki da yake tsakanin mu da wannan dutsen na sala'u kare da yake badala abni wara'ihi sahabatu yace muna haka kawai sai muka ga ta bayan dutsen wani wani wani girgije ya taho a ture ta bayan wannan dutsen annabi yana wannan addu'ar suna kallo kawai sai ga wani girgije ya dawo a haɗe ta bayan wannan dutsen salo misal turki yadda ya jawo a turan nan kai ka ce garkuwa ce ba wai saboda girma ba ai cikin gizo ya fi garkuwa ba abin da kake kare kanka a wajen yaki a'a yadda kake towa kai tsaye a guri daya haka ake yi ne misalin ba na nufin wajen girma ba kamar garkuwa falamma tawassadat as-sama yayin da girgizan ya zo tsakiyar sama shine tawassadat as-sama yayin da ya zo tsakiyar sama in takara kawai sai ya watsu sai ya faɗi ya kama kowace kusurwa shi wannan girgizan da ya dawo sun ba amdara tankace ne wannan sai ruwa ya balle annabi yana wannan addu'ar bai gama ba sai ruwa ya balle qala ana san malik yace bala wallahi da ka taka dinaran sai da Allah mala aina shamsa tabtan yace da annabi yau na addu'ar aka yi yace wallahi sai da muka yi mako guda shine tabtan mako guda ba mu ga rana ba kullun ruwa yake kale yake summa da kala rajulun min al-babi fil juma'a sannan juma'a da ta zago ba mu ki fitowa masallaci ba gaji a cikin daga wajen juma'ar har wannan ana ruwa amma muka fito kaga wani karatu shi ma da yake nuna ake su safarin ana ruwan ba su zuwa masallaci saboda haka da kika dawo juma'a mai zuwa kowa ya lallabo wata masallaci a haka ana ta ruwa to me ya faru to shine yake cewa ثم دخل رجل من الباب في الجمعة في الجمعة المقبلة جمعة da ta zagayo sai wani mutum ya kare shiga ta wannan kofar ita wannan kofar ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman yaktubu an-nas annabi yana tsaye ne mutane hudu ba fastaqbalahu qa'iman ya kare tinkarar annabi alaihi salatu wasallam a tsaye fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah amma nan cewa wato sun mastaqbalahu kuma da kana rajulun min albaji akwai malamai kama a shari'i in ka duba da ke cewa wani mutum ne daban domin kaga ba ce sun da kana rajulu ba ba ka ba arifa ba shi ma bin na kira ka kawo wani mutum wanda za ku ji an amsa da Anas dan Malik zai bayar cewa wannan mutumin ne na farko ko wani kawai an ce wani mutum sannan wani mutum ya shigo ta wannan kofar da aka shiga satin da ya juɗe annabi yana tsaye sai kuma cewa da shi halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka wa kada ati subulu hanyoyi sun yanke fada'u Allah an yumsikaha anna ka roka mana Allah madaukakin sarki ya kame wannan ruwan gabarin mu ya tsaya ya isa haka dan adam kenan kale yake farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai ana haka annabi sai daga hannayen sa sama dama addu'a ruwan sama annabi ya fita ga hannu biye da kowace addu'a anan ne aka ce hannun sa yana wuce fuska eh haka amma kowace addu'a da annabi yake yi baya kamar da Ibn Qayyim ya faɗa da sauran malamai cewa baya wuce fuskar sa sun je addu'a haka kaga mutun yana haka addu'a ba ba kawai kai ka za a gani ya gani amma an karatu ne ba ba haka kai je a masallaci kai ta haka ba a yi ko ga wani haka wai tattaro abubuwa ne in tattaro wace wanda ya jika faɗin hannu ai zai jika tattarowa ba nan ba nan abin yake ba ba nan yake ba to saboda haka sai yake yace annabi alaihi salatu wasallam ya daga hannu yace sun makala sannan yace Allahumma ya ubangiji hawalaina wannan ruwan da yake ta zuba ya ubangiji ba wai gaba ɗaya ba ma so ba amma akai ki jefa mu mu cikin gari yanzu mun koyi kai su je ba mu ya ubangiji can bayan gari wala alaina ya ubangiji mu a daina zubo mana jiki yanzu amma a kai shi bayan gari kaga a bayan gari gona take a bayan gari daji yake wanda wato daji dukan da sauransu da guraren da ba mutane duk su suna bukata ai dai Allahumma ala al-akami ya ubangiji wannan ruwa a kai shi kan manyan duwatsu shine al-akam jamfi ne na akbar an gane ko yawa saboda haka alal akani wal zirani da kananan duwatsu ya ubangiji su suna bukata daji kenan akai ruwan daji ko gonaki wa budulil awdiyati da tukkunan kwarai domin alwadi shine ma bainar jabalai tsakanin duwatsu guda biyu shine wadi kwari kenan saboda haka akai shi kwarin rika ya ubangiji wa manabiti shajari da mabubbugar bukiyu inda bishiyu suke suna bukatar ruwan su kare yace fa akla ad Anas bin Malik yace sai ruwan ya ya kafi tak ya tsaya wa karajna namji min ash-shamsi fi shamsi yace abin da zai baka mamaki kowa da ya tashi fitowa daga masallaci fitowa ya cikin rana bayan ruwa ya tsaya har rana ta fito ya ce za ta fi guda gaba ɗaya ba sa ganin rana kawai ruwa ake to yanzu kafin su fito daga masallaci har rana ta fito kala sharif shi ɗaliban ana san malik sharif ya ce fata an ana su ne malik sai na tambaya ana san malik na ce a huwar rajulul awwal wanda ya dawo na biyun nan mutumin farko ne wanda ya zo da farko ne ya yi tambayar ya roƙa ya ce a roƙa musu ruwa shi ne ya dawo karo na biyu ya ce ruwa ya yi yawa kala ana sama da yace la adiri ya ce wallahi ban sani ba ya anna la adiri ya nasu ilimi yawa ban sani ba ma rabin ilimi ne amma ka zama komai ka sani to da matsala yawa a to ai ya ba matsala eh wannan shi ne to malai yace karkashin wannan hadisin zamu koyi zamu koyi abubuwa kamar haka na farko jawazu kalamil mustami' lil khutba ya halatta a saurari wato zancen mai sauraron hudba awi dakili ko wanda ya shigo lil masjid yawmal juma'a ya shigo cikin masallaci ya zo tashi da ake gayawa da taru wanda ke aikin hijira yayin da ake sallar juma'a lokacin da hadari ya hado shi yana ga kan mumbari ga eji ga banka yana ta zuba bayani hadari ya hado ko ana mukumukun rana ya kamata wani ya je raka wa liban jiya malam ruwa ake ba don shi yana nan sai awa ɗaya yana zuba ko kuma kuna cikin rana shi zai je faɗa baya da ado ba bai san fikihun limanci ba gaskiya fikihun limanci shine wayan abubuwan sai ana mura'atin dole ai shi ma mu kamar yadda ka san kamar kwasto ba ne a gurin direba kwarai kuwa kamar kwasto ba ne a gurin direba ya kamata a rika me yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ce yanzu aka yi limanci mun biya hadisin da ka ji wai yaro na kuka ka takaita in za ka yi aya goma mai da ita uku ko kuma ka ga wanda tije da kai ya shigo kafin a tayar ka lura iya ji kai din nan saboda shi za a ga mutane ka ba duk ana mura'atin wayannan abubuwan a cikin fikihu da imama sai an kalli wannan dole gaskiya to kaga sai ce za a saurare shi lokacin da ake hudu ba ko kuma lokacin da ba ma juma'a ba an gane ku mal khadidi idza da lidalika maslahatin shar'iyya idan hakan akwai maslaha ta shari'a وذلك لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم في الى رجل دون انكار cewa saboda wannan mutumin ya shigo yawa annabi magana kuma annabi bai mai inkari ba wannan shine dalili na biyu annal mala yutlaqu ala kulli mata'in yamliku al insan duk wani abu da mutum ya mallaka ana iya kiransa dukiya a karatun mu na Huzaifatu bin Yaman a cikin al-Lu'lu wal Marjan ai da muka zo kitabul buyo in ba banta ba cewa kai abin da ake kira almali shine kullu shay'in lahu qima duk abin da ake yake da qima ya ce shi dukiya saboda haka ba sai kudi ne kawai dukiya ba duk abin da zaka iya daga ka sai da shi sunan sa dukiya to shine malai ya ga mana anan yake to gashi nan cewa ana sakin kalmar dukiya akan duk wani abun amfani min nakadin na kudi awai karin ko gonaki ko filaye aw jawabin ko dabbobi wa gairi hada wasunsu na uku yace babu taqdimul asbabi wal umuri dabi'ati lis-su'al wa talabi al-auni cewa idan mutum yazo zai yi waliban magana ya kamata ya gabatar da dalilin da yasa yazo yi masa magana ba wai kawai jin dadi kawai ana cikin yin a zaune kawai a mai da gurin gurin tattaunawa mutum hudu ba yake amma zai tattauna sai wani ya daga hannu yake ni ma ina da karin bayani sai wani an gama ba ka ake hudu ba ba ba ka ake hudu ba ba saboda haka wannan kawai a mai da gurin gurin hira kowa ya je wannan ba hudu ba bace an bayyana da kyau ko yawa shine bayan wannan ya gama bayani sai wani ma yace ai ga yadda ake sai ka tunga ba ɗaya bayanan na cikin masallacin ya ma fa abin da liban ya faɗa yawa ba ka sunna annabi ta kyau na hudu jawazu talabi du'a'i min ahli al-ilmi muttabi'ina nahja rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya halatta a gabatar da oke a nemi yin addu'a daga ma'abota ilimi amma masu bin sunna annabi alaihi salatu wasallam a ce shi ma addu'a ya halatta shi ma kuma ba tsada ake yi ba yawwa na biyar hadal hadisi yadullu ala jawazi tawassul bi du'a'i rasul sallallahu alaihi wasallam la bi zati cewa wannan hadisin yana nuni da cewa za a yi tawassuli da addu'ar annabi alaihi salatu wasallam kai tsaye kamar da ya tabbata zamanin rayuwarsa na shida Allahul Mubi Allah shi ne ake neman agaji a gurinsa fala da lubul istigatata bil gairi ba a neman agaji a gurin kowa in ka zo faduwa Allah kawai zaka kira in mota ta kauce sai wani gurin Allah ake kira ba a kiran Jesus ba a kiran shehu kowa Allah kawai ake kira yawa sannan na bakwai yace isbatu sifatil igatati lillah tabbatar da wato sifar agaji ga Allah wa huwa mufid Allah shine abun neman agaji sannan na takwas jawabi tawassuli ila Allah bi sifati da udiya cewa ya halatta a yi tawassuli a nemi taimako a gurin Allah madaukakin sarki da sufofin sa madaukaka na tara mashru'iyyatu rafi'il yadaini lil imam wal khatib an shar'anta wa liman da mamu su daga hannu yayin da ake addu'ar neman shayarwa ko kuma mai hudu ba inda du'a'i da istisqa na goma jawazul halid bin gari istihlal ya halatta mutum ya rantse a gun da yake so ya tabbatarwa mutane ko ba alimi ya rantse ba na sha daya mu'jizatun zahiratun bahiratun li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mu'jiza karara da ta bayyana daga annabi alaihi salatu wasallam domin ga shi addu'a ta ci dai ana ruwa kuma ya kuma yi sallar ruwa ya tsaya tak wannan mu'jiza ce wanda annabi ba da yin haka na sha biyu jawabi itlaqi sabti wa yuradi bihi usbu'un kamil ya halatta a kirawo mako da suna asabar domin gashi asabar aka kirawo da wannan mako din aka aka kirawo shi sannan na sha uku istibabu du'a'i bi hadha al-ma'thur an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda kasrati nuzul al-madar ya halatta ayi addu'a da wannan abin da ya tabbata yayin da ruwa yayi yawa idan liman ya hawo ya ce Allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji akai ruwan nan bayan gari cikin gonaki kan daji mu ba akan mu ya Allah ya halatta kai amfani da irin wannan kalmar naja naja hudu sai ma ne bayanu adadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma rabbi bayani akan ladabin annabi alaihi salatu wasallam tare da ubangiji sai da annabi yake wa ubangiji ladabi kaga annabi bai taba zuwa addu'a yayi wa Allah korafi ba bai taba ba cewa na yi itikafi biyar amma ba kaza Allah ya annabi bai taba ba kullum roƙon annabi Allah madaukakin sarki yake kawai ko yace ya bada sadaka ya azumin nafila kullum sai ya yi jikarar da kaza yana yi ba annabi baya haka sannan mala yake cewa na'am haitu da'awu bi du'a'il muta'addi kaga ya roki Allah da addu'o'i na ladabi na sha biyar jawazu listifta yawmul juma'a ya halatta a nemi shayarwa ranar juma'a wal qadibu ala minbar shi kuma wato ni huduba yana kan minbar ya halatta lokacin da yazo yana cikin huduba a tunatar da shi dan yayi addu'a na sha shida istibabu takrirud du'a salatan an so mutum yayin da zai addu'a ya maimaita ta uku Allahumma ajitna Allahumma ajitna Allahumma ajitna an zai ne ta haka ta uku na sha bakwai yace istijabatu al-imam li ra'iyati li ra'iyati idza sa'alu an masalihi masalihi ad-dunya wal ukhrawiyya cewa liman ya rika la'akari ta ji magana da muka yanzu ya rika sauraron maslahar bamu maslahar nan ta shafi duniya ne ko kwalayira yayin da suke magana a saurara wa tawjihihim lima yanfa'uhum da kuma nusar da su abin da zai amfana da su fa fil marati al-ula istijaba li talabi ar-rajul al-awwal istijabatin tamma ka gani karo na farko annabi ya amsa wa wannan mutumin da ya zo na farko amsawa cikakkiya sai da ya saurari da Allahu an yuzi tau mahaisul qahdi ya haddiye da ya addu'a Allah ya saukar da ruwa saboda wannan kamfan ruwa sannan kuma daga baya kuma yin addu'a Allah ya tsaye da ruwa kaga duk misali ne domin ba ruwa gonaki ba za su fito ba ba ba za a samu kayan amfani ba na'am to sannan kuma na sha takwas al-iltija'u ila Allah mutum ya fake da Allah fi jami'il halat a cikin dukkan al'amura na sha tara ba shuru'iyyatu du'a fil khutba an karanta yin addu'a yayin da ake khutba na ashirin daidai man hakalat lahu ni'ma wa qa'a fiha makrun la yad'u bi raf'in ni'ma duk wanda Allah ya bashi ni'ima sai wani abin ki ya zo ya same shi to baya roƙon Allah wani hujjin sarki ya kauda ni'imar gaba ɗaya roƙon Allah yake kauda wannan abin din kadai ni'imar kuma a bar ma a barka an fahimta da ke ko yawwa dan mutum yanzu ya je ya samu matsala da da da da abun hawansa ai kaga ba zai roƙi Allah ka kwace wai ce Allah ka kauda wannan iya matsalar da ta samu wannan abun hawan amma ba wai duka ba to shine abin da yake faɗa nan sannan na 21 yake mashru'iyyatul ilahi fi du'a wal iftar min al mas'ala an so ka nace wa Allah wajen addu'a domin idan idan Allah ya kyale ka kana roƙon sa da bakin ka ko to yana so ya amsa mani idan Allah baya son amsa ma sai ana ka roƙon sa ba akwai wadanda Allah yana so ya ji suna kiran sunan sa saboda haka ya kamata mu fahimci wannan duk wanda ya san yake da wato arzikin yawan yin addu'a to ya gode wa Allah kuma ba ta faduwa domin annabi ya gaya wa mataki uku duk wanda yake addu'a ko dai a biya bar abin da ya roka ko a bashi wanda ya bi shi ko kuma a ajiye masa ranar alkiyama domin za ka roki wani abin Allah ya gaba shi a ta an tuhibbu shay'an wa huwa khairun lakum wa ta an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum sai a ga cewa wannan abun ba shi ne alkhairi a gare ka ba sai a baka wani amin ya Allah an bayyana da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura to akwai wanda za su ji ranar alkiyama sai mutum ya ga an baki lada mai yawa ya ubangiji wannan kuma fa sai a ce addu'a ka rike yi a duniya aka ajiye ba sai ka ji yana cewa ina ma ba taɓa biya mun a duniya ba kuma bayan shine a duniya ya rika korafi cewa ya yi tikafi jara ko ɗaya bai gani ba saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau sannan na karshe shine zuhuru qudratillahi al-qahira al-bahira fi inzalil matari wa insaki bayyanar wato ikon Allah karara wajen saukar ruwa da kuma yadda ya tsaye da ruwa wannan Allah shi kadai yake da wannan damar babu salatul khawfi babu da yake magana akan sallar tsoro malam malam bukari za ku ga da yazo shi a sahihul bukari da yazo sai fara kawo salatul khawfi kafin salatul kusuf kafin kuma salatul istisqa me za yake saboda salatul khawfi ba mutahabi wace yake wajibi ce yake sallar farilla ce kawai aka canja mata salo saboda wani dalili kuma fikihun da ya fito a nan karara gaskiya amma shi ma malam wato me umdatul akam za ku ga ya kawo salatul khawfi a ƙarfe wanda kawo ta a farkon na fi gamsuwa ne ma da ra'ayin Imam Bukhari to a fara kawo ta domin farin lafi ita ba hausin ba ce ka san lafi da yake ta wani bai je Allah ba zai kama ta ko ko salatul kuso lewa ma ba wani bai taba ba ma misali amma salatul kaubi in dai ka samu kanka a filin gurin wajibi domin sallah ce ta farilla za a canja mata salo za a yi mata wato za a kaɗai daga da shi ne ma da yake alƙafu biddul amni abin da ake kira da alƙafu shi ne kishiyar aminci abin da ake nufi da salatul kawfi shi ne kaifiyatu ada'i salati halil kawfi min al'adu yadda ake biyan ake yin sallah lokacin da kuke tinkara abokan gaba la annaha salatun jadida yace ba fa sabuwar sallah bace ikra'u bi sababil khawf an gane ko da aka shar'anta saboda dalilin tsoro sai ce wa salatul khawf taqtibu min Allah ala ibadihi wa rahmatan bihi ita sallar tsoro saukakawa ce ga bayinka da kuma jin kai wa ta'kilu li maslahati salati fi waqtiha da kuma wato sadar da sallah saboda maslahar sallar akan lokacinta wa akhudh al-hadar min al-adu da takatsan san daukan mataki yayin tinkara abokan gaba wa biya ta tabayyana wa hamiyatu salati bil waqti yace wannan kada ya yi nuna wa muhimmancin sallah akan lokaci inda da wanda za a yafe wa sallah to da wanda ya shiga gaban wa gurin yaki ne ana harbin sai yana harbi shi ya kamata a yafe wa domin in ya tafi sujjada ko rukuni wani zai tafi amma wanda yake kwance akan gado ga yake ga komai don ana tsara wa ruwa wajibi ya sallah ko jini wajibi shi sa bayanin da muke ta yi ko da wuce cewa a rika nemo masu fikihu fuka ha'u su yi jinya ba masu karfi kawai ba yau wanda zai je wai sai a ce an saboda tsagawa da sai a nemo wani ya bashi baya sallah ya ci cinye abinci duk abin da aka kawo gidan ka ganki da can yana sai bi din sa hamsin da biyar ne kafin a zo a sallama mutum ya koma tamanin da uku amma shi kuma mara lafiya baya sallah yana nan da ya kawo mar abu ya ce ba ya ce ce sannu kawai ya tuni kwarai kuwa ba irin sa ake nema kadai ba a guri saboda haka ya kamata wanda zai taimaka ma ka koma zuwa ga Allah talim alim ba abun ka tallafi ya kamata a nemo amma wallahi da yawa kurakuran da ake yi kawai masu karfi ake nema sai a ce ai wani ne zai iya wajen daga shi wani kawai yaje ku kara ba abun nan saboda haka in ma zai yi wannan to a tabbatar akwai kuma wanda zai kula da harkar abin da ya shafi sallah so da haka gada da wanda za a yafe wa sallah to da wanda ya fita yaki ne domin wanda ya fita yaki kullun a cikin takaran sanyi bai san ta inda za a harbe shi ba duwatsu za a jebo harbi za a yi na bindiga maki ne kibiya ce duk bai sani ba ya kamata a yafe ka ga ba a yafe masa ba shi za ka ce in dai mutum yana ji hankalinsa na nan ko baya motsi wallahi sallah ba ta sauka da kansa ba in kaga sallah ta sauka akan mutum to sai lokacin da ya zanto ba shi da hankali shine kawai amma dan baya motsi gaba ɗaya a sanda da yake amma idan sana motsawa in an magana zai amsa sallah wajibi ce malam ko za ka kalli gabas ko ba za ka kalla ba sai kai wallahi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan saboda haka wajibi ne a kiyaye a tabbatar an ba ta haƙƙinta to shine yake sai yake wal jama'a wa kama wa kamalu dini bi aqli al hadith kaga da cikar addini ta wajen yin takarar san wa tadrusul fursati ala al aada dan kan wannan damar ta kubuce dan gani da abokan gaba to shine mala yake gashi na Allah ya faɗa cikin aya ta 102 cikin suratul nisa wa idza kunta fihim ba kamta lahum salata annabi yace idan ka kasance a cikin su su sahabbai kenan lokacin da ake yaki ba kamta lahum sala to ka tsaye musu da sallah bal taqum ta'ibatun minhum ma'aka yayin da za a yi sallah a samu wata tawaga daga cikin su ta tsaya tare da kai a sallar tsoro a filin yaki mutane kashi biyu ake kasa su biyu yawa ba sallar jana'iza ba sallar jana'iza ce ko da mutum goma ne zuwa ake aita uku daga uku zuwa sama ba a zuwa aita uku daya ku zo ku goma kawai za ku yi sallah gaba ɗaya ai layi ba a zuwa sallar jana'iza a sallar ga a sallar a tsoro ita ta hubi kawai ake so jana'iza ne ake so a yawaita idan ku goma ne kuka zo yin sallah sai a yi mutum uku uku haka za a yi eh ko a mutum hudu uku biyu in ku ga dama duk yadda kuka yi yayi amma sahu ya zama uku za mu zo kitabun jana'iz nan nan da ƙanƙarin lokaci to saboda haka wannan shine to kaga fa qamta lahum sala Allah yake ka tsayin musu da sallah wa taqum qa'ibatin minhum ma'aka a samu wata tawaga daga cikin su in karaba su biyu su zo su zama su ne mamunka wal ya'khudhu aslihatahu amma ba duk da su zama mamu kowa ya riko bindigar sa hannu su ne ma mu amma kowa da takobinsa ko shi bautinsa a hannu sai Allah yake fa idza sajadu wal tati ta'ifatun ukhra wa lisallu ma'aka idan suka yi sujjada bayan sun yi sujjada bayan an kai sujjada wayancan da bayan suna tsaye akan su to sai bayan an dago daga sujjada ta biyu sai su koma baya sai wayannan da suke jira in suka dawo baya sai su kuma su zo wannan ɗaya daga cikin fuskoki ne za mu ji fuskokin da yawa akwai fuskar da ta nuna cewa bayan annabi ya ɗago da su to sai su cika su sauri su cika sallar idan da ba tafiya aka yi guri kaga tana da kasaru na ne na yi raka'a biyu saboda haka sai su cika sallar da sun cika sallar sai su sallama su riga liman sallama bayan sun yi sallama sai su koma gurin wayannan mutanen su kuma annabi dama ya shiga raka'a ta biyu ya fara karatun sallah tunda yana gani a sallah ta baya ba zai rukuyi ba sai ya ga sun zo saboda haka da sun shiga sun yi kabbara wayancan kuma sun shiga sai da yinsu suna kallon abokan gaba sai annabi ya tafi rukuyi idan ya yi rukuyi ya dago duk suna tare da shi to yadda ya zo wannan raka'a ta biyu shi kaga sallama zai ya gaba to idan ya sallama sai su tashi su karo guda ɗaya ta cika sannan sai su sallama kaga shi kenan wannan ba na bayanin cewa idan kallo da kallo kawai ake cewa kafin ma wannan an yi single convert din nan to kafin a fara gwamza idan ko gwamzawa ake ka ce Allahu akbar sai ka riga gashi nan ya biyo ta bayanka sai ka dora alhamdulillah rabbil kana yi haka haka za a sallafa wannan ana gaya ma kafin yaki ya rinka ɗaya ne amma idan ya rinka ɗaya ba da san sau kowa ya sallata haka an an an fara kabbara to kowa duk da kana harbi ana harbin gaba ya bi ma sallah ba ya Allah zai yaje dan kallon bal ba ya ce wanda ya fita yaki ba sai wanda zai kalli bal kawai zai zo yanzu kawai ya ce an yaje masa da wani dalili ko ƴan biki mata ya ga wani abu da suke yi wata duk abin da ake faɗa da a ƙauyuka cewa wai mata sun ɗauka ba ta mace ba ta sallah sai ta aure abin ta kai wani guri da muka je wata da'awa muka ga irin wannan matsalar cewa su iya da san su wallahi sai mace ta aure za ta za ta fara sallah to su kuma yan binni sai suka fito da wata formula wani guri da muka ji labarin cewa wai duk ran da ake wace din kamar irin wa'annan ranakun to inda aka riga aka shafa foundation ba za a wanke ba ranar da sallah an yafe har amarya ba ta sallah ranar ko ba al'ada take ba gaba ɗaya wannan foundation din ta ka mai tsada ce saboda haka an sha dilka an yi waye gaba ɗaya ba za a wanke ba in kaga ta wanke to ni an gwanda ya shigo yake a yi alwala to anan za ta wanke ya dai kalli fuskar ko to bane in bayi to wannan ku sani cewa Allah ba ruwansa da taron biki ko wani abu wallahi baki sallah ba sai Allah ya fice ki domin tunda ba ya ce wa mayaki ba ba yadda za a yi kuma a yafe biki saboda za ku yi biki kawai tunda ba a yafe wa mayaki ba ba yadda za a yi kai za a shiga sallar balwai za a yi arsenal da chelsea kawai shi kenan ka ce to bari yanzu ka haɗe sallar ka haka kawai ko kuma a za a shiga karfe bakwai daidai ko shida da rabi kawai yanzu shida da rabin ka tashi an yi sallah sallah a magariba shida saura kawai shida da rabi ka tashi kai sallah ka ce bari kai magariba ba yi wa Allah haka shi ba Allah ba yi mar karɓi karkararsa ba mutum bane mutum ne za ka yi wa ɗanka ba sai ka yi wa karɓi karkararsa amma Allah ba yi masa abin da yake so shi yake yake bukata kawai saboda haka ya kamata a kiyaye shine Allah madaukakin sarki yake wal ya'khudhu hijrahum wa aslihatuhum saboda haka su shiga taita hinsu da kuma makamansu su rike su a hannu su zama cikin shiri me yasa wadan ladina kafaru law taduluna an aslihatikum wa amtiatikum sayamiluna alaykum mailatan wahida domin kafirai suna jin sun kafa sun tsare suna fatan ina ma waɗanda suke kafirai wato musulmai kai su shagala gabarin makamansu kawai sun bai da kai a wajen sallah da kayayyakin su na yaki kawai su afka musu suna ta kallon su sun san cewa lalle za su yi sallah to a wani yanayin da suke yi na sallah kafirin ba ta iya afko musu domin sun san cewa ga wasu suna jiran ko ta kwana sannan wayannan da suke sallan ma idan fa kuka taho su ma za su bar sallar ne su dora suna yaƙa ku suna sallar sun san da wannan kuma sun san cewa musulmi idan ya sa abu zai yi kai tsaye baya fatawa shi za ta wulewa a ta a guraren yaƙi idan suka zo suka fara sallar suna kallon su za ka iya kai musu hari domin akwai wanda suka yi bilizin cewa wannan sallar ko wani ƙarfi take ƙara musu ya kamata a bari su gaba kuma ƙarfin take ƙara sai Allah yake wala junaha alaikum in kana bikum azan min madari aw kuntum marda an tadahu aslihatakum na'am babu laifi a gare ku idan ya zanto akwai wani abu da zai cutar da ku na ruwan sama kaga anan almadar shi ma ya zo da ma'anar ruwan sama wanda mun ce dama gurare kaɗan ne ya zo da ma'anar ruwan sama a cikin alkur'ani to wannan gurin yana ɗaya daga ciki wannan ga an ɗaga mun takarda za mu tsaya a nan sakin gaba sai mu fara ta kan salatul khawf sati mai zuwa dan kar kar yan ICT su rubuta cewa wani uzuri a ɗauka ban da lafiya ta kalau tafiya zan yi za mu yi tafiya za mu da'awa kwana uku saboda haka asabar lahadi a gaskiya ba na nan juma asabar lahadi to ji sa sati mai zuwa ba karatu ce ɗaya na sama insha Allah ta'ala saboda haka ga yan ICT za su rubuta za su rubuta wani uzuri kawai a dauka ko wani abu saboda haka za mu yi tafiya insha Allah ta'ala za mu je can wani kauye insha Allah to wannan shine zan je ganin gida haka yake gani a wace na buku ne ya ga inda tunubu kuma ku ne limaman juma'a masu ganin tunubu yawa amma ni limamin kamsu salawati eh to insha Allah ta'ala ta ne zuwa yau sati na biyu an daura auren aran ma malam Abu Samad insha Allah sati na uku kuma muna da wasu ma insha Allah akwai malam Amir Abdulrazak malam Kawu za a daura auren sa a masallacin Jera karfe 1 da rabi insha Allah ta'ala ranar Juma'a ne zuwa sannan akwai ɗaya daga cikin ma'abota karatu cikin mutima kuma jagora a cikin yana cikin injiniyoyin mu na ICT malam Ahmad Muhammad Tahir tabgogin biki ma sun hana shi zuwa amma yana cikin wayannan injiniyoyi masu taimaka mana kwarai da cikin shi ma ranar ranar lahadi a masallacin murtala ne in ban manta ba a kwarai kuwa to insha Allah ta'ala sannan kuma akwai ɗaurin auren Rashid shi ma yana cikin masu halarta karatu cika Rashid bin Yaminu shi kuma Usman bin Affan za a daura duka wayannan nasu karfe 11 to insha Allah ta'ala akwai lacce aure da zamu gabatar a masallacin jira ranar dan munasaba da bikin musamman shi Malam Ahmad a masallacin jira magaruba zuwa isha ranar Alhamis insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan auren laki da ake ta yi Allah ya sa a ce an yi kenan Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su hakuri da jurewa dan bayan an gama wannan wani mun din za su fara gane zuwa yi yawa saboda haka ya kamata lallai a lura da kyau a yi ta addu'o'i a sani cewa kamar yadda matasa suke ta faɗa ana su cewa shi aure daɗi na ga wani ya rubuta sai da na ta dariya wallahi wani sai sharaɗa yana cewa wai ana cewa aure in kai aure hankalin ka zai kwanta yace duk ƙarya ce wallahi nace da wannan an ga muke da ke zo da haka wajen ila ya bada ya bada hannun masu ido biyu eh Allah ya kiyaye abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa a wuce akwai takardu ko to tunda ta ce zuwa ba mu da karatu bari mu kalli wanda za mu iya kallo wannan bayan sallama an yi magiya kuma cewa da Allah muna buƙatar addu'arka da yan uwa musulmi cewa akan jarrabawa da nayi yau to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya baka nasara Allah ya taimake ka ya agaza ma akan jarrabawa da kai kuma ka ji ango na ango yawwa to kun ga angon nan ya shigo masha Allah ta'ala yanzu nake faɗa abin nan ɗin ka na sati ne zuwa ne insha Allah eh mala Ahmad ka ji nan amin ya Allah amin ya Allah sannan malam mudassir sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma za a iya kiran mai sunan da mudassiru mudassiru da Muhammad a ƙwarai kuwa mudassir ya ayyuha al-mudassir kai aka kira ko ni ayyuha al-mudassir shine ayi muzammil mudassir duk sunan annabi alaihi salatu wasallam alƙab ne nasa an fahimta da kyau ko saboda haka idan ka ga mudassir dawa Muhammad ne eh ba komai insha Allah wallahu ala wannan kuma naga yayi da yawa cewa wace an yi addu'a shi ma a karan farko sai aka ce mace ta sha azumin Ramadan tana da juna biyu kuma to juna biyun nata sai yayi wasa aka je asibiti ba ga cikin ba kamar ya wasa kuma sai aka ce aljanu ne to ta sha azumin kuma yanzu cikin ya dawo iko Allah kuma ba za ta iya rama azumin ba tana shan wahala sosai me hukuncin ta hukuncin ta shine duk ran da Allah ya sa ta warke za ta biya azumi wallahi ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskura kurai kuma Allah muka kucin sarki ya yaje mana wannan wata takardar ce to ai ka zan kan miko yin bulu gwara suka budewa mala azizu zai sauka wani abu ne a ciki yawa sauka zai dala ce kuma su ake ba dala to ga wani daura aure sarkin fulani jaidinawa na wannan ɗaya da cikin iyaye ne a masallaci ko alhaji abubakar gwadaga buhari da na alhaji balaraba sabo suna gayyata da yanguwa a musulmi zuwa daura auren ƴaƴansu ahmad mustapha mansur da ne da kuma amina balaraba sabo oke wannan na gani na shi ma ɗaya da cikin iyaye ne masu zuwa karatu suka ɗansa za a daura aure to muna roƙon Allah madaukaki gobe ne ba kamar masallacin dawa masha Allah tabaraka to to Allah ya sa albarka eh kanin angon kenan eh shi dai na san mahaifin to sai da su za a daura auren a masallacin Aminu Din gobe karfe 12 na rana muna roƙon Allah ya sa albarka wannan auren rashi da ake malami ya kamata a buɗe santa ta ta wayar da kan angwaye ba kwarai ko ya kamata a buɗe a wai aka ji musamman an goyi zama mai haƙuri aure yana lafiya to sai in ya sanya abin zai gida duk wannan karambanin da rawar kai da za a yi zai iya haƙuri har a bi a saba eh wannan shine amma ba haka ba za ka rika za ka rika zuwa raba fada to sai to abubuwan da muka faɗa da Allah ya ba mu ladansa wanda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka ta aure da waɗanda suka ta aure ko a wannan jalan wannan bayan Allah ne